بسم الله الرحمن الرحيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان من جنسه malam ya ce wala ya juzu bai'ul lahami bil hayawan min jinsihi bai halitta sai da nama bil hayawan da dabba wanda take mai rai min jinsihi ta jinsin wannan naman da zaka saida bai halitta kana da kwai dan akuya a aji ka zo ka wajen mahauci ka ce to wane wannan dan akuyan nawa ka gan shi ya yi jika goma sha hudu to amma ga shi kai naka tun da ka rige kayan shi ka hede shi naka bai huce jika sha biyu to amma ni yanzu ban na son wahalhalu ba ni wannan nama wanda ka hede an jika sha biyun wannan ka ɗauki na haka je ka yanka ka wannan bai halitta ba haka nan haka nan kuma bai halitta ba kana da kwai rago kana da kwai rago ƙoshashe ka je ka a baka wani rago wanda yake yankeke kan bacinsa bai halitta bayan haka nan wala bai'atani fi bai'atin wala bai'atani fi bai'atin hakanan kuma bai halitta farashi guda biyu a cikin kadara guda ɗaya farashi guda biyu a cikin kadara guda ka ce wannan in kuɗi hannu ne zan sai da shi jika goma amma in bashi ne jika goma sha da bai halitta ba yin haka nan
wadhalika an yashtariya sil'atan imma bi khamsatin naqadan aw asharati ila ajalin qad lazim lazimathu bi ahadi thamanini yace wadhalika yace wannan kuma wato farashi biyu a cikin kadara guda ɗaya shine an yi shitariya sil'atan mutum ya siyi kadara imma bi hamsatin na gadan imma ya siye ta jika biyar kudi hannu au ashiratin ko kuma jika goma amma ila ajalin zuwa ga wani lokaci ba yanzu ba zai bada kudi kadi lazimatuhu bi ahadi samanaini shi kuma hakika cinikin ya kama shi da ɗaya daga cikin waɗannan kudaden guda biyu abin da yake nufi dole ne ka je ka za ka ɗauki shinkafa a gurin mai saidawa kuma ba ka da cin yau ba ka da na gobe a gidanka kaga yanzu dole ne sai ka ci abinci to kuma shi mai kadara ya ce to dole ne in kuɗi hannu ne ka bashi jika biyar in kuma bashi ne za ka bada jika goma kaga dole yanzu in ma ka je ka ramto jika biyar ka ɗauki wannan shinkawar in ma ka ɗauke ta a matsayin bashi za ka bada jika goma an gane ko bangare na biyu kuma kadilar zimato bi a hadis samanani to yanzu ya zama dole akan shi wannan mai kadarar kawai ya ajiye farashin wannan kadara ga ɗaya daga cikin waɗannan kuɗaɗen guda biyu in ma ya maida ta jika goma da mai kuɗi hannu da wanda zai ɗauka bashi in ma ya maida ta jika biyar da mai kuɗi hannu da wanda zai ɗauka bashi na'am wala yajuzu bai'ut tamri bir ruqabi wala yajuzu bai'ut tamri bir ruqabi bai halitta sai da dabino wanda yake busasshe bin rutsaf da dabino wanda yake danye dabinanka wanda yake cashashe na kasuwa bai halitta ba ka ce a baka tiya uku wancan kai ka ba da dabino danye tiya biyu ko tiya hudu ko tiya biyar
wala zabibu bil inabi hakanan kuma bai halitta ba sai da azzabib tsanannen inabi shi ne ake ce da shi azabi wanda ya bushe kamar dabino wanda aka kai shi kasuwa ake sai da shi a tiya-tiya to shi ma zabibi inabi shi ne wanda ya bushe aka kai shi kasuwa ne sai da shi a matsayin tiya-tiya to shi ne zabibi to bai halitta a sai da shi bi da inabi da inabi wanda yake nananne wanda bai sane ba
lamu lamu ta lamu tafadilan wala misilan bi misilin lamu tafadilan bai halitta ba a yi fifiko a cikinsa bai halitta ba a baka tiya biyu ta inabi ka ba da tiya ɗaya ta zabibi bai halitta ba a baka tiya guda ta dabino ka ba da tiya biyu ta nanannan dabino an gane ko wala mitsilan bi misilin hakanan kuma bai halitta ba a yi tamka da tamka a baka tiya ɗaya ka ba da tiya ɗaya bai halitta bayan hakanan ɗin ma saboda duka a ciki akwai da karhanci
wala ratubin biyabisin min jinsihi min sa'iri simari wal fawakihi wala ratsabin biya bisa haka nan kuma bai halitta a yi musanye a yi ciniki na abu wanda yake ɗanye gaba da bushashe min jinsihi daga jinsin wannan abincin daga jinsin kowane abu min sa'iri tsimari daga sauran ɗiyan itatuwa wal fawakihi da kayan marmari bai halitta ba kana da kwai hatsi wanda yake bushashe garas a yi maka ciniki da shi a baka wannan a baka tun bai halitta ba saboda shi hatsi wanda yake ya bushe wannan sunan shi hatsi shi kuma wancan sunan shi tun to bai halitta ba yin haka nan din haka nan abin da ya shafi kayan marmari yanzu kana da kwai tumatir ya kai kwando guda ga kauda ta kai tiya uku to bai halitta ba a yi musanya da wannan a matsayin ciniki bai halitta ba
wa huwa mimma nuhiya anhu min al muzabanati wa huwa to irin wannan ciniki mimma nuhiya anhu yana daga cikin cinikin da aka yi hani game da shi min al musabanati kuma yana daga kamunga shine ciniki wanda yake na da karhanci amma kai ka ciyo ko a ciyo ka
wala yuba'u juzafun bi makilin min sinfin min sinfihi wala yuba'u juzafun bai halitta a sai da baga bimakinin da abin da yake aunanne ne da mudu min jinsihi da min sunfihi daga sunfin shi daga nau'insa kana da kwai hatsi baga guda a tile a aje baka san ba adadin sanho nawa ne amma ga wani ga wata baga can ta hatsi ita an san sanho talatin ci to ka ce to ni waccal sanhon ni ta mun nisa amma wannan ni ciniki da waccal ka ɗauki wacce a matsayin ita ce taka wannan ita ce tawa to bai halitta bayan haka nan saboda ita wacce an san adadin sanhonta ita kuma wannan ba a san ba adadin sanhonta bai halitta bayan haka nan
wala juzafun bi juzafin min sunfihi illa an yatabayyana al-fadlu bainahuma in kana mimma yadudu tafadulu fil jinsi al-wahid minhu malam yace wala juzafun bi juzafi haka nan bai halitta a sai da wata kadara wanda take baga ce bijizafin da baga ‘yar uwarta min sunfihi wanda take ta nau'inta bagar hatsi ta gonarka wanda take misali kana da kwai gona a dillaran a kana jin sunan dillaran ina da kwai gona a jigayi yanzu wanda yake dan hayi jigayi ta fi mishi sauki ko kuma ina da gona a minari wanda yake dan hayi ne dan wajen can garin tudu minari ta yi mishi sauki sama da ya tafi da ya tafi dillaram wanda yake dan bulmari ne dillaram ta yi mishi sauki sama da ya tafi minari to yanzu bai halitta ba a wannan lokacin kai kana da kwai baga a nan dillaram ni na da kwai baga ta hatsi a minari in ce to wane kai tun da sharat kaga in ta shigo daga can asiri ne za a kawo maka gida nima yanzu ta aka ta dillarin sharat in ta zo daga bakin gari aka ajiye mai asa suke muna nan to bai halitta ba wannan in dai nau'i ɗaya ne ya ce illa an ya ta bayyana alfadlu huma sai in fifiko ya bayyana a tsakankaninsu daga ka gani ma gani da ido ka san wannan bagar ta yi waccan girma in dai har ya zamanto wannan bagar ta yi waccan girma ba gani kowa duk wani mai hankali in kana mishi da wannan bagar da wacce wacce ta yi girma zai ce waccar ko wannan ta yi girma in kana mimma ya juzu tafadulu fil jinsil wahid minhu idan ya kasance daga irin abincin da ya halitta ne a yi fifiko a cikin jinsi ɗaya daga gare shi idan abincin da bai halitta bane a yi fifiko a cikin jinsi ɗaya bai halitta bane
alama ta bibe ishi'i bibai ishai ga'ibi ala sifati wala ba sa bibai ishai ga'ibi ala sifati babu laifi mutum ya sai da abin da baya nan amma ya ba da siffar abin babu laifi kana so za a siyo maka umdatul ahkami wannan umdatul ahkami gashi dai wannan kaganta to yanzu wanda zai sai dan babu ita a gurin sha'ana amma ya ce ba damuwa 120-20 muke sai da su kawai ki dala 120 ka bashi ka ce ya zo maka da ita ka gani akan sifa ne ka bashi mudatu da aka mai irin wannan buba ko kuma ina buƙatar tsamar rudani mai irin wannan buba babu laifi ina buƙatar shinkafa oriba mai bahu kala kaza to amma yanzu shi yana gida shi kuma shagon shi yana kasuwa babu laifi ka ɗauki kuɗi ka bashi tunda ka san siffar da zai kawo maka shi ma ya sani kenan aka kawo maka wani bahu wanda ba shi ba takam takam za ka ɗauka ka maida mishi kayan shi biya ka kuɗinka an gane ko babu laifi duk abin da baya nan wanda kuma za a iya ba da siffan shi ba laifi a sai da shi
ولا ينقد فيه بش... ولا ينقد فيه بشرط إلا أن يقرب مكانه أو يكون مما يؤمن تغيره من دار أو أرض أو شجر فيجوز النقد فيه malam ya ce wala yunqadu fihi bi shartin amma ba a damka kuɗi hannu a cikin irin wannan ciniki da aka yi na abin da baya nan na abin da babu shi a nan amma an ba da siffar shi to ba a damka kuɗi hannu a cikinsa da sharadi shi wanda zai kawo maka littafin kun ƙare magana da shi wani ina son littafin a samun dani mai irin wani buwace iya akwai ta a shago nawa kuke saida ta muna saida ta jika biyu da rabi a'a in an saida mun jika biyu ce a'a kuka tsaya jika biyu da hamsin to yanzu da kace jika biyu da hamsin bai halitta ba shi mai shagon ya ce dole sai ka bada kuɗi zai bada a kawo maka a'a yana da kana da damar a lokacin ka ce to a bada a kawo mun in aka kawo ta sai ka ɗauki kuɗi ka bada kana da damar a wannan lokacin ka ɗauki kuɗi ka bada an gane ko shine layun qadu fihi bi shartin ba a damka kuɗi hannu a cikin irin wannan ciniki amma da sharadi shi ya ce dole sai ka bashi kuɗi za a kawo maka littafi illa an ya qaruba makanuhu sai dai in gurin wannan kadarar da aka yi cinikin ta akan sifa sai dai in ya zama to kusa ne ya zama to yanzu misali muna hira muna zaune ne a nan muka yi magana ta ta littafin da aka yi magana ta littafi ya ce eh akwai shashago shikenan to ka kudin ga moto yanzu za a je a kawo maka shikenan yanzu nan da nan kenan da moto cikin minti goma an je an kawo maka littafi to yanzu ana karbo makano au ya kunu mimma yu'manu takhayyuruhu ko kuma ya kasance daga cikin abin da ake iya amincewa jirkita shi ne ake iya amincewa canzawa shi ne a kai tsaye min darin na gida ka zo ka ce kana buƙatar gida fili wanda yake katisan metar a guri kaza sai wani ya ce ai shi yana da fili a guri a anankin gurin da yake hudu a waje ina ka ce ka kwatanta da ya kwatanta ce a nan dama naka ne ka ce ina ne to nawa za ka sai aka kare ciniki to ya halitta ya ce ka ba shi kuɗi tun da yanzu gida dai ba za ka je baka ga an saci ba za ka je baka ga wani ya wabce rabin guda in ya je shi ya gani shi kenan tun da ala sifati ne aka kuma iya je ga sifa daidai shi kenan ya halitta au ardun ko kuma gona gona ta ta guri kaza kowa ya santa anan tunda kowa ya santa yanzu ma'alumiya ce ba a buƙatar sai an je an shige ta an kekewaya an gani domin za a yi magana ta an gane ko? na'am na'am
أو شجر يجوز النقل au shajarin ko kuma bishiya itaciya yanzu kana da kwai itaciya ta mangoro kuma kowa ya san mangoronka to yanzu kaga wannan ne wani zai ce ma yau ma na huce ta gurin shi gashi mangoron eh ya kai haka a tsaye kuma guri ne mai kyau to ya halitta idan aka yi ciniki a danka kuɗi hannu a ciki saboda dai ba an tabbatar da cewa dai daga sahikan yanzu mangoro ba zai ba zai zamanto ba ya ya bushe ya lalace za a iya zuwa a ga uwar lashin ta kalau na to wannan fayjuzun na qad fi ya halitta a sharɗin ta damka kuɗi hannu a cikin wannan ciniki din ولو عهدته جائزة في الرقيق إن اشترطت أو كانت جارية بالبلد malam yace wal uhdatu garanti da wan- ga mai kadara zai baiwa wanda ya siyi kadarar shi ja'izatun fi raqiqi ya halitta a cikin ciniki na bayi da aka yi bawa ka sayi bawa to mai bawan ya yi maka ya baka garanti ya ce je ka tsawon sace guda idan har ka ga ya fito maka da wata fitina ka dawo min da shi in baka kudin ka inish turibat idan aka sharfanta ta in ya zama to lokacin da ka siya ka ce to wane wannan bawan naka mai ka sani game da shi ya ce ni ba abin da na sani game da shi sai alheri kuma mutumin kirki ne kace ko kace ya ce eh daga nan kan sati in kaga ya bayyana a gare ka cewa bayan da na faɗi bane ka dawo min da kayana to shikenan kun sharɗanta ko na biyu kuma auka na tijariyatan bil balad ko kuma ta zamanto al'ada ce wanda take gudana a gari abu ne wanda yake sananne a gari duk wanda ya siyi bawa to yana da kai garanti na sati guda sawa'an kun tattauna a lokacin da aka siyi wannan bawan ko ku tattauna ba kana da kai garanti na sati guda bayan sati ya huce ba za ka dawo ba na'am
fa'huratu thalathi ad-damanu fiha min al-bay'i min kulli shay'in malam ya ce fa'udatu thalasi garanti na kwana uku da za a bayar ga wata kadara daga cikin kadarori abdamanu fi haɗokan asara a cikinta idan abin ya hallaka minal ba'i'i tana kan wanda ya sai da wannan kadara min kulli shay'in ta dukkan komai duk wata kadarar da aka ba da garanti na kwana uku a cikinta kuma kafin kwana uku sai ya zamanto abin ya hallaka to wanda zai ɗauki asara wanda ya sai da kadara matukar babu sanya hannu ga shi wanda ya sai kadara cikin hallakar wannan abu
wa huratu sanati min al-jununi wal jizami wal barsi malam yace wa hudatu sana garanti na shekara guda ku ana bada shi ne min al-jununi saboda bugon aljani tabin aljani ka sai bawa lokacin da kuke cinikin da shi da mutumin mai bawan sai ka ji ana ce ai wannan bawan ho yana da kai bugun aljani eh irin bawan da yake farfadiya ne da ka ji labari sai ka ce ka fasa ciniki mai kayan ya ce to ni dai bawa na bai taɓa bayan farfadiya kawai faɗi ne ake to yanzu ya halitta ka ce to yau nawa da wata miki ya ce yau muna ashirin da uku da wata ga watan biyu to ka ce ashirin da uku ga watan biyu dai miliyan dai in dai bawan nan ya shekara guda ba wata haukar da ya tasa na yarda da maganar ka amma ka sani in ya tasa muna hauka mai don maka shi zai gaba da kuɗi nan ya halitta yin haka ne garanti na shekara guda wal juzam haka nan kuma da kuturta a ce ai wannan kin wani kuturu ne wannan bawon nashi kuturu ne wanda zaka siya to ita kuma kuturta da sanyi ba ta tashi sai da zaki to ya halitta ka sharɗanta shekara guda ka ce nan da baɗi in naga kuturta shi bata tashi ba to na san ba kuturu ba ne baɗi ne aiki saboda nan da baɗi ya ɗauki kowane zamani ya shafi lokacin sanyi ya shafi lokacin bazara ya shafi lokacin kunci ya shafi lokacin sauki to duka kowane inda ya zama to ya huce haka lafiya to ba shi da kuturta baɗi ne aiki walbaras hakanan kuma albaras shine dabbara dabbara na jiki wanda idan aka ga irin wannan mutum mutum yana da irin wannan zace kuturta ce laya ce to shi ma ya halatta alhamdulillah wallahu ta'ala darasin yana mu